العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatun mu na wannan littafi na Nabiyu Rahma na babban malami Dr. Muhammad Sani Umar Ibn Umar Rijiyar Lemo Hafizahullah ta'ala idan ba manta ba mun tsaya a wata gaba inda za mu tashi babu ma da fi gazuwatin Nabi sallallahu alaihi wa sallam babun da zai yi magana babun da zai magana akan gazuwa wato ya koki na annabi alaihi salatu wassalam ya koki na annabi alaihi salatu wassalam to amma kafin mu je akwai littafi na Dr. Sallabi ya kawo wasu abubuwa zan kawo su a takaice dangane da wai manufofi da yake za a yaki domin in baka san irin wayannan ba da yawa kafirai da kuma kato wato turawan yamma almustashriqin suna kalubalantar musulmi na cewa wai su kawai addinin mu ya zo ne kawai don ya zubar da jini to shi za ake so ka san a hadaf manufofi da ya sa yake sawa a yi yaƙi malami malam babban malami a tafsir ali muhammadu sallabi shine wani littafi ya sa mu suna ga zuwatin rasul durusun wa ibar wa qawaid an gane ko sunan littafin kenan daga zuwatin rasul durusun wa ibar wa qawaid wato ya kokin annabi alaihi salatu wasalam da yayi da darasan da za a diba da ababen lura da fa'idodi da za a samu malaita min adabil jihadi fi sabilillah ta'ala yana daga manufofin yin jihadi dan daukar kalmar Allah abu na daya shine himayatu huliyatul aqida dan a kare yancin aqidar mutane wannan manufa ta farko kenan me dalili haka Allah yana cewa wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din kulluhu lillah fa in intahu fa inna Allah bima ya'maluna basir fa in tawallaw fa'lamu anna Allah mawlakum نعم المولى ونعم النصير أتين سورة الأنفال آية 30 دا ترى زوا 40 الله يسي وقاتلوهم كياكيسو حتى لا تكون فتنة هل يزمتو باب وتفتنة أبن قسا ويكون الدين كله لله يرندو باب ونا الدين إذا أكي إنبا واتونا الله با فإن انتهوا إذا انتك هنو وجالي ستو فإن الله بما يعملون بصير lallai Allah madaukakin sarki mai gani ne dan gani da abubuwan da suke aikatawa fahimta wallau idan ka bada baya ko kuka bada baya malamu ku sani anna Allah maulaku lalle Allah shine majibincin lamarin ku ni'mal maula ma dalla da wai ga wanda ubangiji ya zama shine majibincin lamarin sa wa ni'mal nasir kuma ma dalla ga wanda wato yake yake da mataimaki ubangiji madaukakin sarki abu na biyu himayatu sha'air wal ibadat kare alamomi na wato na addini da kuma ibada shi ma Allah madaukakin sarki ya faɗa inna Allah yudafi'u anil ladina amanu Allah madaukakin sarki yana ba da kariya ga wanda suka yi imani inna Allah la yuhibbu kulla khawwanin kafur lalle Allah baya san waɗanda suke khawwan masu halinci kafur masu butulcewa Allah uzina lil ladina yuqatiluna bi annahum zulimu Allah ya yi umarni ga waɗanda wato ake yaƙar su je su yaƙi ake zalunta kai da su je su yaƙi don kare kansu wa inna allaha ala nasrihim laqadir lalle ubangiji madaukakin sarki mai iko ne dangane da taimaka musu sai ce allazina ukhriju min diyarihim kun ji sharadi su ne waɗanda aka fitar da su daga gidajen fitar da su aka yi ba su suke tsokana ba yanzu su kamar yadda zamu biya a badar din nan za ku ji me yasa waziyar badar ne ya janyo har aka ce za a yakin badar to allazina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin wanda aka fitar da su daga gidajen su ba tare da wani haƙƙi ba illa an ya kulu rabbun Allah sai dan sun ce Allah shine ubangijin mu kadai manufa ta uku shine dafa'ul fasadi anil ardi anil ardi kore barna gaban kasa kana ta'ala Allah yace walamma warzuli jaluta yayin da suka fito na fito da jaluta wa junudihi da rundunarsa qalu sai suka ce rabbana afrika alaina sabara ya ubangiji ka kwararo mana hakuri wa tabbita qadamana sannan kuma wato ka tabbatar da digadiganmu wansurna ala alqawmi kafirin ka taimake mu akan waɗanda suke kafirai sai Allah ya ce fa hazzamuhum bi idnillah sai suka karya su da izinin Allah madaukakin sarki wa qatala daudu wa qatala kai wa qatala daudu jalut sai annabi daud ya kashe jaluta wa atahu Allahu al-mulka wal hikma sai Allah ya bashi mulki ya kuma bashi annabta wa 'allamahu mimma yasha ya koyar da shi dai dangane da abin da ya ga dama walaula da qullahi an-nas ba'dahum bi ba'd ba da Allah madaukakin sarki yana ba da kariya ga a cikin mutane ba sakin su da sai la fasadatil ardu ta kasa gaba ɗaya ta lalace walakin Allah zu fadlin 'ala al-alamin sai dai Allah madaukakin sarki ma abutin falala ne alal alamina ga talikai gaba daya tilka ayatul lahi natluha alayka bil haqq lalle wannan ayoyin ubangiji ne da muke karanta masu da gaskiya wa innaka laminal mursalin lalle kana cikin wato manzanni na hudu al-istilahu wa tarbiya wal islah dan a tarrabu mutane kuma a ba su tarbiya sannan a gyara tsakanin su shine manufa ta hudu da take sa ayyaki qala ta'ala fa idza laqitum alladhina kafaru fa dharba al-riqab hatta wuce walakin li yabluwa ba'dakum bi ba'd Allah madaukakin sarki yace yana sanya yaki ne don ya jarrabu sakin ku da sashi shine li yabluwa ba'dakum bi ba'd dan sakin ku ya jarrabu sashi dan ya jarrabu sakin ku akan sai sannan aya ta gaba am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin kuna tsammanin za ku shiga aljanna ne alhali Allah madaukakin sarki bai ware waɗanda suka yi jihadi a cikin ku ba kuma ya bayyana waɗanda suke masu hakuri wannan ita ce manufa ta hudu manufa ta biyar irhabul kuffar shine furgita kafirai wa ikhza'um da kunyata su wa izlaluhum da kuma wato tozarta su wa tauhidu kaidihim da kuma wato wato raunana irin makirin da suka kulla sai ke cewa قال تعالى وأعيدوا لهم ما استطعتم Allah madaukakin sarki yace ku yi musu tanadi masanatum iya iyawarku min quwwatin na daga wato karfi wa min ribatil khayli haka nan kuma daga wato tsantsatsin dawakai wanda ake ribadi turhibuna bihi adu wallah wanda za ku furgita wato magauta ubangiji madaukakin sarki wa akarina min dunihim sai du'a'aduwakum da kuma magautanku wa akarina min dunihim لا تعلمه لا تعلمونهم الله يعلمه وما تنفقوا من شيء وكي قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين آية تقوى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت رمى ما da fata shi shine kashful munafiki dan Allah ya ya fito da munafikai fili kowa ya gamsu ai walqiya dan ai walqiya kamar yadda bawo yake faɗa an yi walqiya mun gamsu to saboda haka dan ai walƙiya a gane suwaye munafikan ita ce manufa ta shida dangane da yin jihadi Allah ya ce ma kana Allahu liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib Allah madaukakin sarki bai diga bai ce bai bai dauki ragama ko kuma bai yi niyyar kyale mu'minai akan abin da kuke akai ba ku munafikai Allah madaukakin sarki ba zai kyale mu'minai akan kiran yadda kuke ba dauka ku ma mu'mine ne hatta ya miza al-khabitha min at-tayyib hatta ya zo ya ware at-tamyiz anan warewa hatta ya ware al-khabith wa masu da min at-tayyib daga cikin daga cikin sarkaka sai ya fito da su fili wa ma kana Allahu li yudli'akum 'ala al-ghaibi walakin Allah yatabi min rusulihi man yasha wannan ita ce aya ta wato shida ko kuma ce manufa ta shida manufa ta bakwai iqamatu hukmillahi ai da hukuncin Allah a bankasa wa nizamin Islam da kuma tsarin musulunci fil ardi a bankasa kuma Allah ya ce inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la takun lil kha'inina qasima hakika mun saukar da littafi a gare ka da gaskiya dan kai hukunci a tsakankanin mutane dan gane da abin da Allah ya nuna ma wala takun lil kha'inina qasima kar ka zama wato wato khasiman wani lauya ga wanda yake mahani kar ka zama lauyan ma a nan ne to wannan aya take magana akan wanda ya yi lauya idan karatun lo ba haramun bane sai dai inda zai zama haramun ka karanta ka rika ba mana gaskiya kariya to wannan haramci kake karantawa haramci kuma kake aikatawa amma mutum ya zo kamar yadda muke da lauyoyi musulmi masu tallafawa mutane to wannan lauyancin ba wanda ya sai sai haramun ne domin karatu ne an fahimta da kyau ko yawwa in mutum ya yi lo don ya tallafawa al'umma to ba komai amma idan ya dan ya kara karya don wani za ka ya zama san senior advocate of Nigeria amma kawai karya ya kare a kes ɗari ya kara tasa'in da biyar duk karya ne to wannan ko shakka babu yana karanta haramci ne kuma yana ta'amuli da haramci sannan manufa ta takwas shine dafa uduwanin kafirin wato shine kauda uduwan ɗan ta'addan cikin kafirai a kaudu kamar yadda Allah ya ce fal yuqatil fi sabilil ladina yajruna al hayata ad-dunya bil akhirah wa man yuqatil fi sabilillahi fayuqtal aw yaglib ila akhir al aya wannan dai a takaice wanda shi kansa na takwas ne yana da 'ya'ya guda hudu amma dai ana da akalla mun samu manufa takwas daga cikin manufofi a matsayin ka na wanda zai fara karanta ga zuwa yanzu ana da kalli ya kamata a ce ka san menene manufar da ya sa aka yi yaƙi zamanin annabi alaihi salatu wasalam dan har yanzu za a gan kana jin social media kai har an nan cikin gida suna rubuta talentin da kalubalantar musulmi akan cewa kawai mu addinin mu ya zo ne kawai dan ya zubar da jini in ba ka da irin wannan abubuwan da za ka iya faɗa to shi kenan sai a kai ka a baro ko kuma a sama shakka addinin ka an fahimta da kyau ku domin idan aka sama shakka za ka rika in zuciya ka tayyata da cewa addinin mu na ta'addanci ne to kana nufin annabi ma dan ta'addan ne kenan kaga daga nan sai mutum ya ridda to saboda haka wajibi ne a zuciyar ka zanto kana da amsoshin da zaka iya bayarwa wannan shine shafi na ɗari da sha biyu ma da yace ga zuwa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya koki kar ku manta aka ce yaki shine rundunar da ta fita da annaba a ciki shine gazuwa sariya kuma wacce ya aika babu shi shine gazuwa to rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya kokin annaba alaihi salatu wasallam sai ma ne yace idnullahi ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wasallam bil jihad izini da Allah madaukakin sarki wato ya bawa annabinsa na cewa su fita jihadi in ba ku manta ba duk zamansa a maka da zaluncin da aka yi musu da wannan prosecution din da suke shiga suna ta neman cewa ba su dama su je su kara kansu su yaki Allah zai ce su zauna haka alam tara ila alladina qila lahum kufu aydiyakum aqimu salata wa atu zakka kin ba ka ganin waɗanda ila lahum kufu aydiyakum ake cewa da su ku kame hannunku wa aqimu salata abin da ake nema a gare ku kawai ku yi sallah wa atu zakata ku ba da zakka sai daga baya Allah madaukakin sarki ya zo ba da dama cewa kamar yadda zamu biya yanzu cewa to su je su kare kansu domin ana zalunta su amma duk wannan tsawon shekara sha uku da dukan da ake musu da yanka su da ake da kashe su Allah cewa ya ku yi hakuri ku kama hannun kaga wannan ma ya kamata a ce ka sani a matsayin ka na musulmi da cewa duk zaman da annabi alaihi salatu wassalam ya yi shekara sha uku a makka gaba ɗaya bai taɓa ɗaukan hannu ya raba abin da aka yi mar ba ko da yaushe ya tashi zai daga hannu da sahabbai sun yi kuro sai Allah ya ce da su ku yi hakuri a ci gaba da sallah da azumi da zakka ku ci gaba da ibada kawai ya kamata ka fahimci wannan to shine ma ne yace adina Allah ta'ala li rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki yayi wa manzansa izini wa ashabahu da sahabbansa bil jihadi dan ga yace wa fi jihadi fi sabili wajen daukar kalmarsa wa qad zulimu domin an zalunce su mabniul lil majhul an zalunce su wa futinu kuma an jarrabe su fi dini a cikin addinin su an fitinance su a cikin addinin su shine jarrabawa wa ukhriju min diyarihim an fitar da su daga gidajensu wa amwalihim da dukiyoyin su da hakkin ba tare da haƙƙi ba haka kawai fi qaulihi tabaraka wa ta'ala cikin fadin sa Allah madaukakin sarki da yake cewa uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulmi hakika an yi izini lil ladina yuqataluna ga waɗanda wato aka zal ake yaka an gane ko na cewa su je su ma su yakin bi annahum zulimu saboda ana zalunta su wa inna allaha ala nasrihim laqadir lallai ubangiji madaukakin sarki dangane da taimakon su mai iko ne ya taimaka musu yace alladina ukhriju min diyarihim su ne waɗanda aka fitar da su daga gidajensu bi gairi haqqin ba tare da wani haƙƙi ba illa sai dai kawai an ya kulo rabbuna allah suna cewa ubangijinmu shine allah Allah ya ce walaula dafa'ullahi nasa ba'dahum bi ba'd ba dan Allah madaukakin sarki yana tunkuɗe wa mutane wato sashin sa akan sashi ba lahuddi masawami da an ji an rusa sau ma shine wato irin bukkokin su an gane ku wa biya'un da guraren kasuwancin su wa salawatun da guraren da suke zama wato suna ibada wa masajidu da kuma masallatan su yuzkaru fi hasmullahi kathira wannan ake ambatan Allah madaukakin sarki da yawa a ciki sai dai yace wala yansuranna Allah da sannu wallahi Allah ya rantse da zatin sa zai taimaki manyan surhu wanda yake taimakon sa inna Allah la qawiyyun aziz lalle Allah madaukakin sarki qawiyyun mai karfi ne azizin kuma magoyi su waye wanda za a yi wa wannan taimakon allazina in makkannahum fil ardi su ne waɗanda idan makkannahum muka tabbatar da su a ban kasa aqamu salata za su sai da sallah wa atu zakata kuma za su ba da zakka wa amaru bil ma'ruf kuma za su umarni da kyakkyawan aiki wa nahaw anil munkar kuma za su hani da mummunan aiki walillahi aqibatul umur lalle kyakkyawan karshe na gurin Allah madaukakin sarki wa ma kana zambuhum malaiti wa ma kana zambuhum zulubun su ya kasance ga komai wa illa an yakunu rabbuna Allah bati wani laifi wa fa sai dan sun ce wato ubangijinmu shine Allah kama kana subhanahu aidan kamar yadda Allah ya faɗa a wani gurin daban wa ma naqamu ba ya musu hukuma bane illa an yu'minu billah ba sai sai dan sun yi imani da Allah al-aziz wanda yake mabuwayi al-hamid abin godiya a cikin suratul buruj wanda mun san labarin me ya faru su yan kasuma ake da zartu zartu za a dauko a raba mutum biyu ko a rede namanta sannan daga baya Allah ya saukar da wannan ayar lokacin da aka tara wuta aka yi ashabul hudud ko wato aka yi rami aka zuba wuta ta zama gangaranga sai a turo ka a turo mata ita da danta a hankata wata mata ta zo shiga ciki sai take tunanin dama tambaya za a yi sarkin tambaya zai yi ya ce kin yadda ni ne Allah ko kuma wani Allah ne naki idan ba ke zai ne Allah ba sai ta hankata ki cikin wannan wutan mai ci ita matar da ta taho tana zuwa da ɗanta a baya aka ce yaya in yi dani ne Allah ki koma can ko ko bake gaba akwai wani Allah daban da ta zo sai ta yi tirin tirin da ta yi ta yi wannan tirin ne saboda kawai tana tunani a kan wato wannan yaron shi take tausayawa amma ita tana da imani ga Allah ɗari bisa ɗari sai wannan yaron ya magana ya ce umma ce ki akan gaskiya kike shine Allah annabi alaihi salatu wasallam yake ba da labarin waɗanda suke magana suna tsumman goyo bayan Juraidu da Annabi Isa alaihi salam akwai kuma wannan yaron na Ashabul Ukhdud wannan jaririn to saboda haka ya gaya mata haka shine Allah yake gaya mana innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabul harim lalle wanda suke fitinanta mu'minai maza da mu'minai mata lalle akwai azaba mai radadi a tare da su yannan kuma yake cewa wa ma nakamu ba ya musu azaba ba minhum ba azabtar da su ba illa ba sai an yu'minu billah saboda kawai sun imani da Allah wannan ne zan yi ake azabtar da su sun yi imani ga Allah al-aziz wanda yake mabuwayi al-hamid abin godiya wa ba da hada izin bayan wannan izinin da aka yi musu irtaba'at rayatul jihad sai kawai tutar jihadi ta daukaka wanda lakal mu'minuna al-mujahiduna sai ya zanto mu'minai masu jihadi sun tafi as-sabiruna masu hakuri almukhlisuna fi gazwatin wanda suke da tsarkin zuciya wajen yin yaki mubarakat wanda suke ababan albarka fi sabilillahi ta'ala wajen daukar kalmar Allah wa yaquduhum rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan kwamandan su mai jagorantar shine annabi alaihi salatu wasallam wa badalu amwalihim suka rika kashe dukiyoyin su wa anfusihim da kawunan su fi sabilillahi dan daukar kalmar Allah lillahi kalimatillah dan daukar kalmar Allah wa nashri aqidati tauhid da kuma yada kalma ta tauhidi aqidat tauhidi hatta da kana nasu bi dinillahi afwaja hatta da aka samu wato kafirai suna mutane suna ta shiga cikin addinin Allah afwajan ai jama'atin jama'at wato jama'a jama'a shine afwaja wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja afwaja shine jama'a jama'a to hatta da aka samu haka wa na huwa jihadu fi sabilillah wannan shine daukar kalmar Allah kama bayyana hu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kama yadda annabi alaihi salatu wa sallam ya bayyana haka wa qad ta'ala hu sa'i hakika wani ya tambaye shi hadisin bukhari الرجل يقاتل حمية يتي يا باكين الله في ذاك تي akan mutumin da yake yaki hamiya dan kabilanci kawai saboda kabilarsa a wato ana aina yaki da kabilarsa shi ma yanzu yake yaki dan kabilanci tribalism ko to dan wannan yake yaki wa rajul yuqatilu shaja'a da mutumin da yake yaki da sai shi gwarzo ne sadauki yana yaki dan wannan wa rajul yuqatilu li yura makanahu da wanda yake yaki dan a ga matsayinsa kawai a ce ai wai wani mai matsayi ne ayyu zalika fi sabilillah wanne ne a cikin wayannan yake yi dan daukar kalmar Allah qala alayhi salatu wassalam sai annabi da yake gwani ne ya iya bada amsa kawai sai ce man qatala li takuna kalimatan lahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah duk wanda yake wato aiki yake yaki dan daukar kalmar Allah to wannan ne yayi dan Allah shi yake yi fi sabilillah kaga bai tako dai ba dai yana cewa wanda yayi hamiya wanda yayi lura makanahu wanda yayi jadaa kawai sai bada shi za a ce to in ka cikakken ɗalibi ne to aka bada amsa aka aka ce misali malami ya zo ya ce duk hadisin da kaji ya zo ya magana akan cewa Abdulrahman dan Afin zai shiga aljanna yana rarrafi kowane irin hadisi ne bai inganta ba kar kuma in kai ɗalibin gaske ne ka ce to hadisi kuma kaza da aka gawo gurin ka to baka gane karatun ba domin ya baka formula cewa ba wani hadisi da ya inganta da yake nuna Abdulrahman dan Afin zai shiga aljanna da rarrafi shikenan kawai da hadisin da ka bi ta kansa kawai ka rushe shi domin formula aka baka kun fahimta da kyau to kamar irin haka ne annabi alaihi salatu wasalam ya ce duk wanda yayi a yaki dan daukar kalmar Allah dan kalmar Allah ta zama ita ce a sama shine ya bi sabilillah kaga duk wancan tambayoyi dai bayan dai gaba ɗaya annabi ya yi ya rusa su cewa ba bi sabilillah aka yi su ba wannan shine wannan hadisin bukari ya fitar da shi da muslim mali ce gazwatu badir al-kubra to gashi za a shiga yakin wannan ya mana kimfida yakin badar al-kubra wanda yake babban yace min azami gazwati rasulillah sallallahu alaihi wasallam yana daga mafi girman yakokin annabi alaihi salatu wasallam gazwatu badir al-kubra shine yakin badar babba domin akwai asugura za mu biya nan gaba allati sammallahu ta'ala yawm wuqu'iha yawm al-furqan wata Allah madaukakin sarki ya sanya wa wato Allah madaukakin sarki ya sanya wa ranar gumurzin yawmul furqan shine ranar rarrabewa alfurqan an yani wato rarrabewa an gane ko id yaqulu subhanahu wa ta'ala kutina lokacin da Allah yake cewa ma anzalna ala abdina da abin da muka saukar wa bawan yawmul furqani ranar rarrabewa yawmul taqal jama'an ranar da jama'u guda biyu suka haɗu wallahu ala kulli shay'in kadir lalle Allah madaukakin sarki wato kadirun mai iko ne akan komai kun Allah da kansa ya sanya wa yakin madar yawmul furqan ranar rarrabewa to sai yake cewa suratul anfal aya ta 41 hadi al-ghazwa wannan yakin allati kalimatul mawazin wanda ta jujjuya ababan awo wato da yawa za mu gane me ma'aunin a cikin yakin akwai wasu ma'aunai da dama wanda za a ga mutane arba'in ne suka fito ga mutane dubu ɗaya sun fito ai ma'aunin ka dole canja na cewa me zai faru da waɗannan yawwa to sai ma da yake cewa wa nasara Allah ta'ala rasulahu sannan Allah madaukakin sarki ya taimaki manzansa wa jundihil mu'mini da kuma rundunarsa wanda suke mu'minai wa kasara shaukatal kuffar ya kassara ya karya karfi da karsashi na kafirai wane mutum wani mushriki ne da kuma mushrikai duk sai da Allah madaukakin sarki ya kassara waɗannan mali ce wa badrun to za a bayani me badar din da ake cewa badar mali ce mawdi'un baina makkah wal madina wani guri ne da yake tsakanin makka da madina mimma lil madina wanda yake da daura kusa da madina amma ya ba'udu qarabata mi'ata wa 50 kilan amma tazara ta kai kilomita ɗari da hamsin ilal kilobil karfi minha amma tana daga kudu maso gabas na madina ita wannan badar din kanat bihi biro tusamma badra a can gurin akwai wata rijiya da ake kiranta rijiyar badar wata rijiya ce a gurin da ake kiranta badira wato badar sai ake kiran gurin yakin badar domin a gurin su kai kun ji magana ta farko kila wata badar aka ce a nisbatun ila badru bin yakhlud akwai wani mutum da ake kira badru ibnu yakhlud shine wato a a mai wannan suna wakila wata badar aka ce sunanta badru bin mukhallid ibnu nadir bin kinana sunanta kenan alladhi hafaraha shi ya haka wannan rijiyar da ake kira badar shi wannan mutum sunanta badar shi ya haka ta sai aka sa masa sunanta ko kamar da yanzu mutum ya zo ya gada ko wannan gadar ba gadar lado ake ce mata ba duk da ba ta mata suna misali irin wannan in wani ya zo ya wani abu kawai zai harka kiran wannan abin da sunansa kawai kamar haka to sai yake cewa wa sumiyat bismihi aka sanya mata suna da sunansa wa kila wata badana aka ce gairi ha gairi hada ba wannan magana ba wa sumiyat al-ghazwa an sanya wannan sunan suna wato ghazwatu badar bismi makan da sunan gurin ne walam ya zan ma'rufan bai guje ba yana abin sani sanannen guri ne wa kad waqa'at fi yawmi thani ashara min shahri ramadan an yi yakin badar ne a 17 ga watan ramadan wani mutum 17 ga watan ramadan amus nai a shekara ta biyu min hijratin nabawiyya bayan an aiko annabi alaihi salatu wassalam da a sai bayan sun dawo Madina ya ka ba da damar yakin ma a shekara ta biyu aka wajabta yaki an fahimta da kyau ko yawwa kamar yadda azumin ramadana ma shekara ta biyu ne idan ba a manta ba to saboda haka a shekara ta biyu min al-hijratin nabawiyya ma da yace wa sababuha dalilin da yasa aka yi wannan yakin anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi alaihi salatu wa salam sami'a ya ji labari anna iran li quraish idan aka ce al-ir shine karauka ko ayari ko dandazon jama'a da suka to shine iru an fahimta da kyau ku yawwa lallai wani ayiri ko karauka na Qurayshawa warada ya samu labari anna alfu ba'iri sun bujiro sun tawo kuma wato annaha alfu ba'iri wato akan raƙuma guda dubu ko kuma ka ce annaha alfu ba'irin ayarin su su dubu ne wayannan mutanen muhammadatan bi amwali quraish suna dauke da dukiyoyin quraishawa kar ku manta lokacin da za su hijira ai gaba ɗaya suka rika kwace musu kaya ko sahibul rumi da ya zo buta mutumin rum ne asali dan itali ne ya musulun da ya dawo maka ya zo Allah ya sa dan tirani ne Allah ya sa wa kasuwancinsa albarka ya samu ya zama filoniya ba ma miloniya ba da ya zo zai fita ba ku manta ba ai na gaya muku cewa suka yi su su kawai haukin da suke ji dukiyar da ya tara ya zo garin su ya yi tsirani ya samu kuɗi kuma zai tafi da ita sai da inda kuɗi ne ga can gaba ɗaya ku je kuɗi ba in na nuna muku za ku bani hanya suka ce sai nuna musu gurin suka je suka ga dukiyar suka kwakuta aka ce dukiyar mai mutanen maka suka kwashi mutanen wanda suka yi hijira muhajirun kuma da ita suke tasiribi suna jujjuya ta to lokacin da annabi alaihi salatu wasalam ya ji wannan zai ce su je su kwato dukiyar su ba da niyyar yaki ya kauta ba wannan dukiyar da aka kwace musu da ya ji labari na su daga sham sun dawo daga sham ta siriya siriya ta da kenan wanda kasashe ne wajen biyar a yanzu sun dawo daga nan da kayan kasuwanci da dukiya sai annabi ya ce ku zo mu je mu karɓi kayan mu ba yaki dan za ku ji labarin ya yanayin su ya jama dan ko da ba kai ma babu masu yawa ko makaman babu a hannu kaga na ba yaki za su ba kawai a resentin za su cewa ku ba mu kayan mu da kuka ɗiban mana a baka shikenan don ba su da wata hanya da za ta za su ba bi ba ko dai ta gefen badar din ko ta gefen madina shine wato gurin da ya bi musu sauki ko kuma su bi ta gaban ruwa dan gefen tekun ba Rumaliya wajen Jidda in ba wannan gurin ba ruwa su da hanyar da za su bi kuma wannan hanyoyin guda biyu ya bi musu sauki kuma bayan da za a mutum ya taho da kaya ga wata hanyar da zo ya bi ta gurin da ya shafi ruwa ba za su fita nan ba to saboda haka to abin da ya faru bayan an ji wannan muhammadatan bi amwali quraish suna dauke da dukiyoyin quraishawa fi da riqiya min sham ila makka ila makka daga hanyar su daga sham siriya zuwa garin makka wa yaquduha abu sufyan a lokacin abu sufyan bai musulunta ba in ba kuma ta ba sai bayan an yi fatahu maka abu sufyan da ɗansa muawiya suka musulunta ko to saboda haka lokacin bai musulunta ba shekara ta biyu ne bayan ma wato hijira bai musulunta ba to sai yake cewa wa ma'ahu anadun shi annabi alaihi salatu wasalam a tare da shi akwai taron jama'ar da la yujawiz 40 rajulan ba su wuce mutum 40 ba kwata kwata bada daba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam almuslimina sai annabi alaihi salatu wasalam ya zabura ya zaburar da musulmai ila al-khuruj na cewa su fito a ji li ikirafi hadhihi al-ayat dan aje a bujiro wancan ayarin karauka din aje a bujiro musu وقال سيدي هذه هذه عير قريش yake to ga ayarin Qurayshawa nan siya abu alihim amma a tare da su sun to da dukiyoyinsu ba aka da tuhi laiha sai suka fita zuwa ga wannan dukiyar la'alla Allah yunaffilu fa akhriju ilaiha ku fita kai zuwa ga dukiyar la'alla Allah yunaffilu kumuha wata kila Allah ya ba ku wannan dukiyar abubuwan da aka kwace muku fanta daban nasu saboda haka sai mutane suka zabura fa kafa ba wasu daga cikin su wato suka yi wato rashin nauyi wasu kala ba kuma wasu suka yi nauyi a cikin su wa zalika wato wasu suka zabura suka to wasu kuma suka dan yi jinkiri wa zalika annahum hakan ku ya faru ne lam yazunnu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yalka harba ba taba tsammanin cewa annabi alaihi salatu wasalam zai haɗu da yaki a wannan fitar ba ba taba tsammanin haka ba wa qala alaihi salatu wasalam inna lana ilbatan lalle akwai wani wata bukata babba a gare mu fa man kana zaru hadiran ai addabatu lati yarkabuha duk wanda yake da dabbar da zai hau shine fa man kana zaru hadiran ga fassara ne muku duk wanda yake da dabbar da zai hau وليركب معنا تيهو يبيهم فجعل رجال يستعجلونه في ظهرانيه saboda haka sai aka samu mazaje suna ta neman wato izinin sa fi zaharani na cewa ba za su samu ababen hawa fi uluwil madina a can wato saman madina fa qala la sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce a'a illa man kana zaru hadiran babu wanda zai tafi sai wanda abun hawan sa yake nan in za ku zo ku bi mu ku bi mu duk wanda abin hawan sa yake can wajen Madina yana so ya je dauko a wanda yake da abin hawa wanda zai iya bin mu ya bi mu kawai wa hada al-i'tiradu min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wannan fitirowar da annabi alaihi salatu wasallam ya yi musu kuwa wa ashabahu da sahabban sa la yadullu ala dami'i baya nutarwa abu ta cewa wato suna da kwadayi fi akhdhil amwal wajen kwace dukiyoyi au ka dade tsariki ko kuma tare hanya ka dau tsariki ne a tare hanya ba wannan kuɗin suke ba kama yadda ihil afakun kama yadda makaryata masu fabricating suke kirkira wannan ba kafirai almustajirikun tura hanyar ma suna kalubalanta annabi cewa ya yi yaƙi ne kawai don kwaɗayi don ya samu dukiyar jama'a shi za har ake samu ganima sun faɗi wannan min adayin islam na daga wato maƙiya musulunci wa adna bihim min al-mustashriki da yan baranda su aznabi shine yan baranda min al-mustashriki na daga turawan yamma an gane ku su ne al-mustashriki yan burguzu wa gairihim da wani su bal baruwan nan zai inna zalika haqqul ihtisas min al-mushriki wannan haƙƙi ne na daukan fansa ihtisas wato daukan fansa a gurin mushrikai allazina akazu ma akazu min amwalil muhajirin wanda suka kwace abin da suka kwace ne daga dukiyoyin muhajirun zulman abu ta zalunci wa uduwanin da wuce gona da iri ba da an tsaro ila hijira bayan sun tilasta su yin hijira ila makka zuwa makka wa tarki diyarim da barin gidajen wa amwalihim da dukiyoyin su wa tawlau alaiha suka mamaye wannan dukiyar istawlau mamaya kenan suka mamaye musu qala ta'ala gashi Allah yana faɗa lil fuqara al muhajirin lalle yaki ya tabbata ga alfukara mabukata almuhajiri nan wanda suka yi hijira alladina ukhriju min diyari wanda aka fitar da su daga gidajensu shine yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana ba ta yaka dan komai ba sai dan neman falala a gurin Allah da kuma yardarsa wa yansuruna Allah wa rasula kuma dan su taimaki addinin Allah da kuma manzansa ulaika hum sadiqun lalle wannan su ne masu gaskiya suratul hajr aya ta 8 wa min haqqihim yana daga haƙƙin su an yaftasu min al mushrikina wato su nemi fanta a gurin mushrikai eh wa yu'amiluhum bil mithl bi mu'amalati su da irin yadda suke musu irin yadda suke musu summa innahum ma'ahum fi halati harbin sannan suna tare da su a halin yaki wa qad sabaqa hadhihi al-ghazwat hakika wato wannan yakin ya ya gabata wannan yakokin sun gabata uddata muhawalat li inqiradi amwal quraish wato sun gabatar da wato wasu irin kokari daban-daban muhawala shine tirayin yadda mutum ya yi kokari to irin wato jajin biyar da suka yi sun gabatar da su waɗanda suke daban-daban li inqiradi amwal quraish dan su je su samu su kwace wayannan dukiyoyin na quraishawa kana al-muhajiruna humul musharikina fiha al-muhajirun ko sune masu wato tarayya a cikin wannan dukiyar sune masu tarayya a cikin sa fa khuruj rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle fitowa annabi alaihi salatu wasallam ashabahu da sabansa haqqun shahidallahu ta'ala bi wani haƙƙi ne da Allah madaukakin sarki ya ce da da kansa fa qala yace kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq kamar yadda ubangijin ka ya fito da kai daga gidanka bil haqqi a bisa gaskiya wa inna fariqan hakika wasu daga cikin wato wata tawaga daga cikin musulmi min al mu'minina daga cikin mu'minai ka ala karihuna suna kyamatar haka me yasa za mu zo mu biya daga baya ku ji wannan runduna da annabi alaihi salatu wassalam ya fito da su da aka fito kun ga ba su fito da kayan yaki ba to da suka ji yaki za a fito sai suka rika da baya shine asqala minhum wasu suka yi nauyi abin da nabi ya dazu suka yi nauyi da suka ji yaƙi ne sai kawai suka yi suka gaba su da komai a nan sai suka nawaya suka ga cewa dan annabi ya ce ku zo mu fita abubuwa biyu ne in mun haɗu da runduna abu su biya to dukiyoyin su za mu karɓo kawai mu dawo idan kuma ba mu haɗu da su ba suka turo wasu daban runduna abu jahal da da mutanen abu jahal da mutanen sa to yaƙi za a yi sai suka rika cewa Allah ma ya sa mu haɗu da abu su biya ɗin kawai domin ba komai a tare da su to suna zuwa game da zamu biya nan gaba shi Abu Sufyan ya samu labari cewa Annabi alaihi salatu wasallam ya fito zai tare shi da rundunarsa kawai sai yace to canja hanya maimakon su biyo ta Madina ko Badar sai suka bi ta gefen Baharumaniya sai wajen Jidda sannan ya samu wani mutum daga cikin ‘yan leƙen asiri a mutanensa da ake kira Zimzam ko Zamzam ya tura shi ibn amru yadda da shi zai gaya abu jahil annabi zai tare su a baka da ya tashi ya samu da ya sauri ya gaya abu jahil abu jahil ya yi kela a cikin maka yace duk wanda ya isa da kansa ya fito sai da ya haɗa rundunar mutum dubu aka fito da makamai za a zuwa a afka annabi alaihi salatu wassalam saboda haka ana zuwa bayan sun suna ne sun fita nan sai turo ɗan a gefe a zuwa gaya a wanda ba su fito ba a manyan kafuran maka mutum ɗaya ne shine abu lahab da Allah ya ce tabbata da abi lahabin wa tabba shi kadai ne bai fito ba shi kuma wani yake bi bashi da yake bin sa bashi zai ce ka fita ba katin bashin da nake bin ka je ka mai makona sai haka na shi ya zaman sa abin da Abu Lahab yake nan an fahimta da kyau ko shi kadai ne bai fita ba amma duk wani kafiri da ka sani ya isa da kansa a wannan ranar sai da ya fito saboda haka sai ya turo ya ce a je a gaya Abu Abu Jahl shi Abu Sufyan a je a gaya wa su dawo ba ma sai sun je ba domin sun sulale Abu Jahl ya dawo da mata makaɗa ya ce wallahi ba za mu koma ba sai mun je mun ragargaje su har cikin maka mun sha giya mun yi rawa mun yi tata mun yi kiɗa tsawon kwana uku mu nuna musu mu ba sa'annin su bai abin da Abu Jahl ya faɗa kenan ya ce wallahi ba za su juya ba shi kuma Abu Sufyan sun tawo da mutanensa sun sulale sun bi ta gefen Jidda kun fahimta da kyau ko to duk wayannan mutanen da suke tare da mutum arba'in da suke tare da annabi alaihi salatu wasalam gaba ɗaya suna da kwarin a kan cewa ba fa yaƙi za a yi ba kawai dukiyarsu za su karɓo su dawo tunda ba komai a tare da su za mu biya nan gaba hasali ma dawakai kwata-kwata wannan lokacin da suke tare da su dawakai ne guda biyu daga na mikidadi bin al-aswad sai wa sai sai zubairu bin al-awwam su kaɗai ne suka zo da doki eh raƙuman da ba su taka kara sun karya ko da su guda saba'in ba wanda za mu biya nan gaba ku ji cewa an raba mutane uku uku aka rike ko sama da haka a ce ku za ku hau kan wannan raƙumin in wannan ya hau kilomita ɗaya zai sako wannan ma ya hau haka aka rike ga shi wasu da makamai Iza a cikin suratul anfal Allah ya gaya ma wa ma ramaita iz ramaita walakin nan dan ba makami in suka ɗebi kasa suka watsa sai kawai mala'iku su kara mata gudu ta rika shiga idan su gaba ɗaya wa'annan kuma suka yi ta kashe su suka rika kwace makamai daga hannayen domin su ba su zo da niyyar yaki ba an fahimta da kyau ko saboda haka yi za a ke kiran wayancan ashabul iri wayannan kuma ashabul nasir wayanda suka fito su Abuja Jahal su ne ashabul nasir wayancan kuma ashabul iri yan karauka to saboda haka wannan su ne dangane da abin da wato ya faru da su a wannan fitar to shine yake cewa istijaratu rasulillah sallallahu alaihi wa sallam neman shawara annabi alaihi salatu wa salam ashabahu ga sahabbansa li mulaqatil mushrikin dangane da haduwa da mushrikai shine bayanin da na fara muku yanzu ya nemi shawara su cewa to gigaji inda wancan sun silale wayannan sun taho kuma yaki za a yi me shawara kuma muka koma gida za su biyo mu har gida su kace mu su kace matan mu su kace ƴaƴan mu me shawara kuma tsaya mu tare su anan su wayan su daga cikin suka rika ganin cewa a tunda ba ba su da makamai kamata ya ba a tafi kawai a gudu to annabi yana neman shawarar sahabbai alima abu sufyan bi khuruji rasulillah sallallahu alaihi wasallam abu sufyan ya san fitowar annabi alaihi salatu wassalam wa sahabu da sahabbansa li i'tiraf al-iri dan su zo su afka wannan ayarin nasa karauka fa arsala ila quraish sai aika quraishawa ya dulubun nusrata li inkabi airihim yana neman taimako su ne ashabun nasihin yana neman taimako a gurinsu don su zo su wato kubutar da wannan ayarin nasu amwalihim da dukiyoyin sun masalaka ɗarikan aka sannan ya sila ne wata hanyar daban wa salama su sannan wannan ayarin suka kubuta wa asala ila quraish sai aika quraishawa abu jahl kenan da yan tawagarsa ya kubiru yana ba su labari wa yadlubu minhum yana nema daga gare su al'audata ila makka na cewa su dawo zuwa makka fa batti wuri ya shirk manya manyan shirka su wani da bin mugira su ba umar ya bin kalab duk wanda ka sani su utuba din nan da ake faɗa duk sun fito gaba ɗayan su saboda haka manya manyan mushrikai zai suka ki da kafirci wal kufri alaihim wato babat ibriya shirki wal kufri alaihim saboda haka manya-manyan da suke kafirci da shirka da kuma wato shigantaka sai suka ki wa azamu ala liqa'in rasul sallallahu alaihi wasallam suka kare kullani a suka wallahi sai sun je sun hadu da annabi wal muslimina da kuma musulmai fi badar a san badar din li hikmatin min Allah ta'ala wato saboda wata hikima daga Allah madaukakin sarki wa huwa al-hakimul khabir lalle Allah mai hikima ne khabirun kuma gwani ne duk da haka Allah ya ce wata hikimarsa a karkashi na cewa bara ya haɗa mutum arba'in ko ɗari uku da wani abu da kuma mutum dubu ɗaya da wani abu. Domin annabi alaihi salatu wasalam ya gano sun kai yawan mutum dubu ɗaya ne yayin da ya tura a taya man leƙen asiri. Yadda ya samu labarin sun tawo haka sai sauri ya tura wani mutum biyu yadda su je su dubo mar. Kafirai sa Abuja da su nawa ne. Suka ce gaskiya ba za su iya gano adadin ba zai su su kawo masa yawwa zai su gano zai tambaye su yadda su a kan dawakai na raƙumi nawa suke ci a rana inda ba san yawan su ba wanda suka kawo rahoton suka ce gaskiya su suna iya cin raƙumi tara zuwa goma sai annabi ya ce to sun kai dubu ku duba wani kai kun basira da lissafi irin na annabi alaihi salatu wasalam domin kowanne raƙumi ɗaya mutum ɗari kuma sai gashi Allah ya faɗa cewa wannan adadin ne suka fito kamar yadda shi ba Abu Sufyan ya amfani da wata dabara lokacin da ya je ya tura ya ce a je a gano Umar a hanya kai sun dawo kawai sai suka yi su karo da kashin dabbobi sai da ɗebo ma kashin nan abin da ya fara nuna ma ƙaifin kenan ana ɗauko kashin dabbobin ko wannan raƙuman ko doki dawakan da sun zuwayar bin awam sai a kai sai ya buɗe cikin kashin yana buɗe sai kwallon dabino ya ce ya rantse da Allah mutanen Madina ne suka fito kuma shi ma ya tanka saboda haka wannan yana nuna ba kai bin basiran abu sufyan wanda wannan tun kafin ma ya shiga musulunci ke yana da kaifin basira shi ma annabi alaihi salatu wasalam ya gano yawan su ne adadin saboda baki labarin adadin raƙuman da suke ci a rana saboda haka sai ma da yake cewa walam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa ashabahu annabi alaihi salatu wasalam da shi da sahabbansa ba su fito bane kada kada juli harbin ba su fito bane dan yaki wa inna ma kana li'tiraz al-eid sun zo ne dan su hadu da wayannan karabba din su kwata kayan su karauka din wani hada lam ya'dalam alayhi salatu wa salam saboda haka ne ma annabi alayhi salatu wa salam bai kulle niyyar yaki ba ala sahaba bai kuma gudanar da sahabbai cewa su ma su kulle yaki ba wa inna ma nadabahu ya dai saburar da su ne akan su zo kawai a je a karbo kayan da aka fate musu wa mu kazalik suna wannan yanayin ne lam ya zunnu harban ba taba tsammanin yaki ba wa illa in ba da haka ba la kanu asra al mustajibi ai da sun kasance su ne masu ne saurin amsa annabi alaihi salatu wasalam abin da yasa wasu ma suka yi kiris saboda sun gaba a ce musu yaki za a ba amma in yaki annabi ya ce a je ai ba sa yin sako-sako har gashi nan wani zabi yana gaya mana ki da aka ce za a ta buka har da wakai biyu ya ajiye yana kiran rana ba ta sako-sako don kan wani ya banki a masu zakin sabo ya ce gashi an ce su zakin sun ki dan suna faɗa kun fahimta da kyau ko abin da ya sa ba su fahimci cewa yaƙi za a bace musu aka yi ba su fito da komai ba amma in annabi ya ce za a yaƙi makaman suke ɗebowa su fito an fahimta da kyau ko to shi ne ma da yake cewa wato kama huwa sha'anuhu kamar yadda sha'anin su ne da ya nemi su fito fitowa suke fattajara rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabuhu sai annabi alaihi salatu wassalam ya nemi shawarar sahabban sa fi nikahi mushriki wajen haduwa da mushrikai faqama abubakar as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu sai sai na abubakar Allah ya kara masa yadda ya miƙe faqala fi wa ahsan annabi alaihi salatu wassalam abinda kai yayi daidai ثم قام عمر رضي الله تعالى عنه وقال وأحسن فيما يتاجي في منا بيئة أبن كي دي ديني دام بي ثم قام المقداد بن عمرو شين المقداد بن أسود wanda ya kasance a hagun annabi alaihi salatu wasalam a wannan yakin shi ya fito da doki shi ma ya miƙe fa qala ya rasulullah eh ya ma'aikin Allah in bi lima araka Allah ka zartar da abin da Allah yake kai kawai fa nahnu ma'aka muna tare da kai wallahi na mun rantse da Allah la na kulu laka kama kana banu Isra'ila li Musa ba za mu gaya ma abin da banu Isra'ila suka gaya annabi Musa da Allah ya ce annabi Musa ya fita da jama'arsa ba mu ba za mu faɗa haka ba ba za mu ce izhab anta wa rabbuka fa qatila inna hauna qa'idun ba ai haka mutanen suka faɗa ko cewa ka tafi kai da ubangijin naka inna hauna qa'idun muna nan a zaune ba inda za mu haka suka gaya annabi Musa to ibi gidari bin al'aswar yace mu ba za mu gaya ma haka ba walakin zahab anta wa rabbuka faqatila sai dai mu za mu ce ka tafi kai da ubangijin ka ku je ku yaki inna ma'akum ma muna tare da ku muqatiluna za mu yaki tare da ku wani mutum fa wallahi ba ataka bil haqqi na rantsi da wanda ya aiko ka da gaskiya law dirta ila birakil jimal da za ka tafi wato har zuwa ga wato matsugunan raƙumansu sai ke cewa na ja na da nama aka min duni ya ce wallahi da sai mun kusa gurin da ka kusa hatta nu ballighu hatta mun isa wannan gurin wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi alaihi salatu wa sallam ya ce khairan kamar ka ce Allah ya saka da alkhairi wa da alahu ya mace kyawa addu'a sun magana ta ne ya ce ashiru alayya ayyuhan nas ku ba da shawara ya ku mutane falamma qala zalika yayin da ya faɗa haka qala sa'alahu sa'ad bin mu'adh shugaban aus sai ni yace shi ne wanda annabi alaihi salatu wasalam yake cewa in tazzat al-ardu bi mawt sa'ad bin mu'az arju al-arju kai lokacin da ya rasu al-arju ta girgiza saboda mutuwar sa'ad bin mu'az in aka tambaye ka za ka iya je ba a social media dinka wane ne kamar yadda mai adabul mufrad ya kawo wane ne al-arju ta girgiza da mutuwarsa shine sa'ad bin mu'az wane mutum saboda haka wallahi zai ce laka annaka turiduna ya rasulullah yace ya makin Allah mun rantsi da Allah kamar mu kake nufi mai magana a wannan matsalar tambayar nan da kake tun daga abubakar ya bada shawara ka ce har yanzu shawara kake nema umar ya bada shawara har yanzu shawara kake nema sai ce watakila mu kake so mai magana domin a tawagar mutanen sa ɗari uku da sha uku nan ko sha biyar ko sha bakwai mutanen su wajen ɗari da saba'in ne kaga sun fi kowa yawa to zai ce watakila shawarar mu kake nema mu ɗan kabila hausa sai ya ce to ga abin da ya ce kare ya ce adal ya ce eh shawarar ku nake nema kare ya ce kada amanna bika ya ce in mu ne mun yi imani da kai wata daknaka mun gaskata ka wace idna annama ji ta bihi huwal haqq kuma muna ce da lalle duk abin da ka zo da shi shine gaskiya wa adainaka ala zalika uhudana sannan gaba ɗaya mun baka alƙawuran mu wa mawafika na da yarjejeniyar mu ala sam'i wa ta'a abu tafi da biyayya laka zuwa gare ka fam biya rasulullah ka tafiya ma'aikin Allah wato ka zartar da abinda lima aratta abinda kai niyya fa nahnu ma'aka muna tare da kai fa wallazi ba'ataka bil haqqi na rantsi da wanda wato ya turo ka da gaskiya law ta'arafta bin al bahr da zaka bujiro da mu ka ce mu tafi wani kogi fa qutahu ka je ka kuza cikin kogin la qutnahu ma'aka wallahi sai mun shiga tare da kai ma takallafa min narajulun wahidin ba wanda zai ragowa a cikin mu wa ma nakrahu an talqa bina aduwa na gadan kuma wallahi ba ma kin abokan gaban mu ta haɗu da mu gobe goben nan ba inna wato lasuburun fil harbi wallahi za mu ci gaba mu yi hakuri a cikin yakin yace sannan kuma sudukun za ka same mu inda lika masu gaskiyar magana yayin haɗuwa da abokan gaba la'alla Allah yurika minna wataƙila Allah madaukakin sarki ya nuna maka akan mu ma tuqaribu ainuk abinda wato idan ka ma tuqaridu hu ainuk abinda idaninka za su yi farin ciki fasira ala barakatillah ka ci gaba da tafiya akan wato albarka ubangiji kana sai ce fasura rasulullah rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya kulu sa'ad sai manzo kira da aminta Allah tabbata a gare shi wato a a a wato yayi farin ciki saboda abin da sa'ad yake faɗa wannan ya dawo ya shiga nishadi wannan abin yayi wa annabi daji sun makala sai ya siru to ku tafi wa abshiru ku yi albishir fa inna allaha qad wa'adani ihda ta'ifatayn shine Allah ya ce wa idza idukum allahu ihda ta'ifatayn annaha lakum takunu lakum ko law anna zat shawkati takunu lakum ila akhir al-aya to shine Allah madaukakin sarki yake cewa lalle za ku haɗu da ɗaya daga cikin tawaga guda biyu ita ce wata tawaga ko dai tawagar Abu Sufyan ko tawagar wa Abu Jahl to Allah ya yi alƙawarin haka dama sai ce wallahi la ka anni anzuru ila masani al qaum yace na rantsa da Allah kai ka ce ina ganin guraren da zamu kada mutanen guraren da zamu kakkaye da su ina ganin ya kamata mu tsaya saboda abuwan har yanzu bai wa Allah nan da ake neman taimakon kai ta waje akwai wata lara ga muna zan fara karatu wani ya kira ni wanda abin da kai ci shi ɗaya daga cikin wasu dattijai ne yake samun wasu manya a FCE na zuwa Abubakar yana nan shi da yake a FCE ake tuntuban su yanzu suke cewa wai su basu ma san da matsalar ta an tattauna an yi council meeting basu ma san da matsalar ta ba to shi da yake babba ne a gurin kuma ya ji yadda muka yi sanarwa a gurin karatu sai yake cewa to akwai wata kuwa ya ba da sunanta to shi ne ake so za a je za a rubuta takarda za kuma a je a haɗu da su manyan gurin gobe to kuma ana bukata ta lallai a yanzu domin yin yadda za a yi kokarin rubuta takardar da kuma yadda za a yi kokarin ganin to wannan na ga shi ne dalilin da zai sa lallai mu tsaya haka abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana muna roƙo ubangiji da sunayen sa kyawawa duk bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana Allah madaukakin sarki ya zauna da kasar mu lafiya Allah ya ba mu shugabanni na gari malima a an sami karuwa an samu Fatima ta Zahra Alam Muhammad muna fata Allah ya mata albarka Allah madaukakin sarki ya wato albarkace mu da ita sannan kuma in ba da wannan takara dai sai ya kawo hadda Malam Muhammad kwarai kuwa saboda haka muna fata Allah madaukakin sarki ya albarkace ta ya sa ta fi iyayenta kirki muna sa muna roƙon ubangiji madaukakin sarki ya kawo mu kuma na yan baya wanda suka sa dan ba Allah ya tallafa musu Allah madaukakin sarki ya ba su ikon zartar da al'amuran cikin sauki muna roƙon ubangiji da sunayen su kyawawa wannan zaɓe da za a yi Allah kada ka bamu da kawunan mu Allah ka bamu shugabanni na gari waɗanda suka zama mana alaƙa kai Allah kawo mana da su Allah madaukakin sarki ka tabbatar mana da alkhairi a cikin al'amuran mu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka bamu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka bamu ikon guje mata dukan musulmi marasa lafiya Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين